ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا الليل وجعلنا آية النهار وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا نعم Allah ga karatun shi kaɗai kamata ya bashi rabin awaitai zaƙi ta kwakwai alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka 'yan uwa musulmi mahalarta wannan waje mai albarka maza da mata gashi Allah ya kaddara kun taru a garin kun taru to Allah ta'ala ya kwararo albarka a cikin wannan taro na cikin garin kunta Allah ta'ala ya sa kamar yanda muka taru a cikin kuntaru kuma mu ƙara taruwa a cikin aljanna Allah ta'ala ya sa wannan taro namu cikin kuntaru ya zama sanadiyar gafarta zunubanmu baki ɗaya Allah ya ƙara wa musulunci ɗaukaka amin Allah ya ƙara haɓaka sunnar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ta kai haɗin da ‘yan ƙuda ba su kai ba. Allah ta'ala ya sa taronmu nan gaba ɗaya ba ɗan wuta. Ya Allah muna roƙonka duka ka sa wannan taro namu da muka taru domin karanta alƙur'ani mai girma da hadisi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya zama sanadiyar gafarta mu duk gaɓoɓinmu da kurakuranmu. Allah ta'ala ya kwararo albarkoki da alkhairori a cikin wannan gari na kuntaru da cikin jihar maraɗu baki ɗaya da gaba ɗaya duk waɗanda suke ta ƙoƙarin ta da zaune tsaye a cikin ƙasar mu ta Nijar Allah ka mai da ƙura iskancin su akan huskansu muna roƙon Allah ta'ala dukkanin mu ke ta wato guntsuru tsoma a wajen neman ya cutar da al'umman musulmi mazauna wannan gari ya Allah ta'ala kamar maganin shi mun dam hannunka Allah kamar damkar dambun bahu Allah ta'ala ka yi mai hukunci wanda ya daidai da shi dan uwa musulmi wa'azi ya riga ya gabata kuma ba wani ta'aliki zani ba akan wa'azzuka ba domin ya riga ya gabace wato shehi kamata ya ce mu ƙananan almajirai sai an fara hauda mu idan muka tada ƙura daga baya in su shehu suka biyo baya sai su shari sai aka yi wani irin abu a birkice aka fara gabatar da shehi daga baya kuma aka jawo mu aka hauda to Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin amfani kuma Allah ta'ala ya tsare bakunan mu da halishinan mu game da illoli yan uwa musulmi ba tare da dogon huɗa ba zan yi bayani ne akan wani abu mai mahimmanci matukar mahimmanci abin da yake da matukar mahimmanci domin addininmu na musulunci haske ne kanin ababen da ya zo da su ababe ne wanda suke haskaka mu cikin rayuwa yana a- yana cikin abubuwan da kusan in ce malamai iyayenmu da almajirai masu nasiha da tunatarwa suna yawan manci shi kuma yana da girma babbake ke ne wannan abin tarkeke ne shi ya kai girma a musulunci domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wasu ababe waɗanda ba da farkon musulunci ba ya fara bayyanantar da mutane su a bari yayi sai daga baya-baya a manyan ababe irin su azumi ba a fara a- musulunci da azumi ba daga baya ma bayan manzon Allah ya hijira madina sannan aka fara azumi akwai ire-iren hatta shan giya ba a ce a daina shan giya ba kai tsaye a farkon musulunci daga bato amma shi wannan abun saboda girman shi tun farkon da'awar annabi muhammadu alaihi wasallam ya fara da shi wannan abun shine sadar da zumunci zumunci musulunci ya zo da zumunci amma galibi wato masu wa'azi ba su cika yin magana ba ban ce ba su yi ba kwata-kwata ba su cika yi akan abin da ya shahi mahimmancin kula da zumunci bantaka da wato makusanta wanda abin ya kai yanzu yiwa ta so taɓarɓarewa da lalacewa a ɓangaren cewa mutum ba abin mai shi da 'yan uwan shi makusantan shi alhali annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tun kame a bashi annabta yana cikin abin da mutane suke mai shaida cewa shi mutum ne mai sada zumunta farkon haɗuwar shi da mala'ika jibrin kogon hira bayan ya zo a hirgi domin haɗuwa ce ta farko bai taɓa ganin mala'ikan nan suka haɗu mala'ika ya karanta mai ayoyi guda biyar na farbatul alaq manzon Allah ya dawo da su gida ya higita ya razana ko da ya zo yana tunkaro gida abin da yake faɗi zan miluni miluni zan miluni zan miluni ku lullube ni ku lullube ni dubi saboda khadija matar kirki ce mai kaihin basira da hankali kai bata tsaya tambaye shi ba mai ya faru yanzu inda a ce matar wani ce karo gida a gigice a rikice ai ba ma zan canta yi wani ita kan halin da kake ciki za ta aza hannuwa a kai ita mata tauka ihu yo no yo karna wannan na ai a hirgice ita ma ta hirgice to ya za a yi kenan amma da yake khadija zaɓaɓɓa ce mai kaihin basira mai hankali ba ta tsaya tambayar annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam cewa me ya faru abin da yake faɗi kawai duni zan miluni sai ta yi mashi abin da yake so a lullube ni a lullube ni kawai sai ta ɗauka lullube shi da ta lullube shi ba ta zo wajen bargon nan ba tana mai tambayoyi sai ta kyale shi hadisi a cikin bukhari farko farkon sahihul bukhari ya kawo hadisin shi qala wa akhbara al khabar yace sai annabi ta kanshi ya bata bayan ya samu natsuwa da kwanciyar hankali sai ya bata labarin abin da ya gano da kuma abin da yasa ya zo cikin hirgici a ƙarshen labari sai da khashitu ala nafsi yace wallahi ina jin tsoron wani abu ya same ni to mi khadija ta buɗe baki ta ce kalla wallahi lan yukhziyaka abadan innaka latasilur rahim وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق abin da kawo hujja da shi cewa har abada bala'i ba zai same ka ba sai ta ce kalla a'aha lan yukhziyaka Allah wallahi har abada Allah ba zai kunyatar da kai ba saboda mi innaka latasilur rahim domin kai mutum ne mai sadar da zumunta kaga kenan wannan kawawan wani albishir ne cewa duk mutumin da ke sadar da to bala'i ba zai same shi ba duk mutumin da ke sadar da zumunta to sharri da mugun abun nawa ba zai same shi ba Allah yana tsare shi akan jarabawa ta bala'i haka cikin manya-manya ababen wanda malamai sun ce duk mutumin da ya tsare wa'annan ababen to shi ma sai Allah ya tsare shi innaka latasilur rahim wa taqrid dhaif abu na farko 'yan uwa musulmi Khadija tace har abada rantsuwa da Allah tace na rantse da Allah wani bala'i ba zai same ka ba har abada me yasa Khadija kika faɗa haka tace dalili shine innaka latasilur rahim saboda kai kana sadar da zumunta ashe wanda yake sadar da zumunta yana zamiyar Allah ya bashi kariya da tsaro gaba da baya ɗan uwa musulmi sadar da zumunta sadar da zumunta yana da girma a musulunci yana cikin da'awar annabi ta farko cikin abubuwa na farko har karantar da mutane daga cikin manya-manyan dalilan da suke nuna yana harko-harkon abinda manzon Allah ya karantar da mutane Abu Sufyan ibn radiyallahu anhu kamin ya musulunta a lokacin yana a shekarar sulhul hudaybiya wato sun tafi wajen harawanci a yankin Sham da Hirqal sarkin Rum a lokacin Hirqal wato a duniya wanda ake ji da su sarkin Rum da sarkin Faris manya-manya masu duniya amma duk matsayin shi da girma a lokacin sai ya tura a nemo mashi aba waɗanda suke yanki ɗaya da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bari ya fara zo mashi na da'awar manzon Allah da aka kira Abu Sufyan ya shigo tare da mutanen shi ko yaran juna ba su ji sai an bai abin da yake faɗi sai ya ce to zan tambayi wannan mutumin wasu tambayoyi in ya mana ƙarya ko ƙaryata shi yasa su abokanan Abu Sufyan ya ce ku kewaye shi ya kawo jama'an shi a kewaye da su ya kawo tafintan shi wanda ke fassara mai magana ya ce zan mai tambayoyi duk abin da na tambaye shi ka gaya mashi ku kuma sauran jama'a da ke tare da shi in ya faɗi ƙarya ku ƙaryata shi ya mai tambayoyi hadisin yana nufi amma mahallu shahida nake so in isa cikin tambayoyin da sai ya ce to shi wannan annabin fa ma za ya amurkum bi da me yake ni abu sufyan ibn harb sai ya ce wato kana ya ƙulu ya kasance yana cewa gudun laha wa latushi shai'a ku bauta ma Allah shi ɗaya kar ku haɗa shi da komi wa kana ya amurna bisidiki ya kasance yana mamu umarni da fiya wal afafi da kamun kai to mahallu shine wasila yana mamu umarni da sadar da zumunta wato abin alkhairi amma ya zama makiyinka shi yake shaida akan kana yi annan fa shi Abu Sufyan kafiri ne a lokacin wanda ke mai tambaya arni kafiri ne yake tambayar kafiri akine ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai kafirin ya gaya shi kafiri cewa wato abin da ya zo da shi shine ya zo da sadar da zumunta Abu Sufyan ya musulunta daga baya a ƙarshe ƙarshen wato musulun a ƙarshe ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a amul fatah a lokacin nan ne Abu Sufyan ibn Harb ya musulunta amma kaga kamin ya musulunta sai da ya shaida cewa abinda annabi ya zo da shi ciki akwai sadar da zumunta so idan sadar da zumunta annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita misa yanzu al'amari na ƴan uwantaka da na zumunta yake ja da baya yake taɓarɓarewa har wani yana ma bakin cikin ma a kwatanta mai cewa wani dan uwanka ne in dai ba wai an yi sai a mai wai kuɗi bane yanzu in kana son zumunta tare dukiya mala wallahi dai ni san yan uwantaka sai kaga an an kwakwalo ta an zo an ga ai wanga da kace gani dan uwanka ne saboda da shi da babanka wato a yi ta ma wani kakale da jaye-jaye-jaye wanda kwata-kwata baya cikin kanka saboda wai kuɗi gare ka in mutum yana da kuɗi wallahi duk zumuntar shi ba ta lalacewa duk nisanta sai an zo an jawo an sanar da shi amma yanzu mutum wai in talaka ne babu zancen zumunci babu zancen yan uwantaka babu zancen mutunci babu zancen wato sanayya kenan ba zumunci sai da zuma yanzu in ba da zuma ba ba zumunci to wannan ba karantarwar musulunci ba ce ina fatan wato malamanmu za su yi mini haƙuri akan abin da zan faɗi domin abin da nake so in faɗi shine zumunci a nan wajen a nan yankunanmu da ana sadar da shi ne ta hanyar biki da ta hanyar zanen suna da ta hanyar rasuwa in an yi waɗannan tarurrukan da ake su ne zumunci to sai izala suka zo suka ce ba kyau ko ba haka nan bane walon sai suka ce a ai taron suna ba kyau ko suka ce bid'a ne ɗan izala sai suka zo suka ce in an yi haihuwa a zo kohar gida a yi zugum taron jana'iza ko suka ce baya da kyau ɗan izala suka ce biki ma baya da kyau wanda ake yi a haɗu mutane to Allah ya saka masu da alkhairi wallahi tallahi abinda suka faɗi in aka bi tarihi za ka tar da haka nan ne annabi muhammadu an mai haihuwa ko ba a mai ba ɗa bakwai zur ya taɓa zanen suna ka taɓa jan hadisin zanen suna a ramma a aya ke da kwai kenan ku zawo aya zanen suna a an ai annabi muhammadu sun sallam an mai mutuwa ko ba a mai ba ƴaƴan shi sun rasu ko ba sun rasu manya manyan masoyan shi irin su khadija ibnatu huwailid sun rasu an ga yanda yayi ko don haka musulunci rubutacce ne don haka abinda 'yan izala suka faɗi gaskiya ne to amma sun ɗanyi wa rago wani abu rago wani abu suka yi ba yi kuskure ba me suka rago da suka ce wannan baya da kyau to sai ba su faɗi miye mai kyau aikin ta in kai amshe ma mutum yan sanda shi sai ka ba shi wata ku in ka ce kaza baya da kyau sai ka ga yi menene mai kyau to sadar da zumunci a nan yankunan mu ana sadar da shi ne ta hanyar waɗannan harakokin da na zano a da ba al'adance amma na da aka karantar da mu cewa baya da kyau to sai ba a faɗi madadi ba sai zama na yanzu kwata-kwata ‘yan uwa babu wani abu wanda yake haɗa su na sadar da zumunci alhali wannan addinin namu wallahi tallashi shine addini na sadar da zumunci annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kakkai dibin zumunci wanda yake na kusa-kusa kud da kur irin yanda yanzu muke wasa da shi muke wulakanta shi wai mutum wai ba zancen dan da kaga yana wani dan uwana ne wallahi ai to ka san da muke da shi ba to ko dai wani gare shi ko kuma wata dukiya ya tara amma wallahi in dai baya da kuɗi baya da matsayi ƙara ma nisa yake da shi da an zo ana sa akwai ba kyale ni wannan ni wannan kika sani in dai wannan kyale na ba kawai bai ma san zancen saboda baya da komi to mu sani cewa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ya taɓa tara fame shi gaba ɗaya lokacin da aka sabakar mai da anzir a shirata kan akarabi sai ya ɗora kiransu ya bani hashim ya bani wani ya bani wani ya bani wani an ƙizu an fusa kumminan nar har sai da ya kawo gaɗiyar shi fatima ya ce ya mata binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ke Fatima diyar annabi Muhammad tsira da aminci tabbata a gare shi an kidi nafsaki minan nar ki tsamo kanki daga wuta fa inni la amlik min Allah shay'a lalle ne ni ba ni iya mallaka muku komai a wajen Allah ghaira anna lakum rahimun sai dai kawai kuna da zumunci da ni sa'abulluha bi bilaliha manzon Allah ya ce zum kuma zan jika shi da ruwan jika shi abinda yake nihi sa'abulluha bi bilaliha abinda manzon Allah ke nihi zan tsare maku haƙƙin ku na zumunci zan kula da ƴan uwantakar da kuke da ni wato shine abin da nake iya muku amma ban iya hana Allah wanda ya cancanci wuta zuwa wuta a cikin ku ban iya mallaka maka komi Allah kowa yayi kokari ya makan shi aikin wanda sanadiyan shi Allah zai mai gafara kai shi aljanna abinda annabi ya faɗi kenan wani sahabi ya ce wani ji manzan Allah da kunne na ya ƙulu jiharan gaira sirri yana faɗa ba a sirrance ba inna inna bani fulan laisu bi yana cewa lalle wato banuwa ne ƴaƴan wane ba majibanta na ba soya bana bane inna auliyai taqul lalle yake majibanta na su ne masu tsoron Allah sai manzan Allah yana da zumunci da ni kuma zan tsare masu zumuncinsu wato wasu kafirai manzan Allah ya faɗi saboda ba musulmai ba ne ya gaye su karara da sunansu ya ce in gidan wani akwai zumunta tsakin wani ya ce ‘ya'yan gidan wani ya na ba ne ba don musulmi ba ya ƙaunar kafin amma ya ce ina da zumunci da su kuma zan tsare masu zumuncinsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabin zumunci ne annabin da da masoyan shi da makiyan shi duka sun yi mai shaida cewa cikin manya-manyan ababu da su akwai sadar da zumunta wato akwai ayoyi cikin Qur'ani wanda suke magana akan zumunta an ramma za a karanto wasu daga ciki domin ina sani akan zumuntan nan kuma ina ganin kamar in na so ayoyin nan watakila amma a karanta su a ramma a suratul baqara Allah ya ce wa iz akhadna min isra'ila la ta'buduna illa Allah wa iz akhadna miqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni sana وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين على رمى يا إسا هكذا نم محل الشاهد الله يتي وذرمك كلا دمك سنتنك a can gaba Allah da ya ce laisal birra an tuwallu sai ce walakin nal birra man lahi wal yawmil akhir innal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin na'am وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين كاكرنتو محل الشاهد أراغا والله يسألونك يقولون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين ينفقون نعم ما أنتم من خير فللوالدين والقربين نعم فللوالدين والأقربين واليت واليتام هكذا هكذا واليتامى وال والمساكين والمسا واليتامى والمساكين وبن السبيل kama kawo mahallu shahid ala ramma a can cikin nisa'i Allah ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi واعبدوا shay'a الله تشركوا به شيئا وبالوالدين حسانا وabidhil qurba وبذي القربى واليتامى والمسكين wal jari والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن a السبيل can karshe karshen amfala Allah ya ce wa ulul arhami وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب a الله farkon nisa'i ya ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi الله الذي تساءلون به والأرحام a farkon farkon bakara ya ce allazina yasiluna ma amara Allahu bihi الذين an yusala يصلون والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل na'am ويفسد ويفسدون في الأرض أولئك
allazina yanquduna li arramanina baka sabani daidai na'am wallazina yanquduna ma amara Allahu bihi an والذين yusala ينقضون ما أمر يقضون الله عهد الله نعم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به مم.
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون إسرائي على رم سورة وقال الله تعبدوا إلا وقضى إياه ربك ألا تعبدوا إلا إياه na'am وبالوالدين إحسانا dan tsallaka can gaba aka ce wa atizal qurba haqqahu وآت ذا القربى حقه والمسكين وبن, وبن السبيل ذلك خير wannan ta rumu ce ta isra'i wa وآت atizal ذا القربى حقه والمسكين qurba wabn as-sabil وبن السبيل ولا تبذر to تبذيرا kawo waccan ta rumu fa atizal qurba فآت ذا القربى حقه والمسكين وبن zalika السبيل khairun ذلك خير للذين يريدون وجه الله أولئك هم المفلحون.
وأولئك هم muflihun المتقون وأولئك هم المفلحون فهل عصيتم إن توليتم أن فهل تفسدوا في الأرض أتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم نعم إن آه، ال- كأسف إن نون إله أولئك الذين أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى
to أبصارهم bari mu rehe da ta cikin suratul nahl inna allaha ya'muru bil adli wal إن ihsan الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى Mm.
وينهى عن الفحشاء والمنكر na'am وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم.
يعظكم لعلكم تذكرون dukkanin waɗannan ayoyin dama kamar yadda na ce akwai ayoyi birjit dukkanin waɗannan Allah ta'ala yana magana a cikinsu cewa mutum ya kula da ‘yan uwan shi makusanta. Kan ana zancen ma'abuta zumunta dama ‘yan uwanka makusanta na ɓangaren uwa da na ɓa- uba su ne suka fi cancanta kuma zumunci wallahi duk nisan shi duk irin isa haka a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato shi zumunci ma aka kusanto da shi to ba ya da nisa idan kuma aka yi nisa da shi to shi ke nisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ma sahabban shi yake cewa innakum sataftahuna ardan yuzkaru fiha alqirab lalle ne ku Allah zai ba zuwa gaba ku samu rinjaye akan wasu ƙasashe har ku kai rinjaye ga wata ƙasa wadda ake ambaton kiradi ma'ana kudin su kiradi ne sallam yace fastausu bi ahliha khaira ku karbi wasici na na alheri ga buta wannan gari fa inna lahum zimmatan wa rah- wa rahiman aw fa inna lahum zimmatan wa sihran lalle suna da wato ‘yan uwantaka da ni suna da zumunta wata riwaya manzan Allah ya ce suna da sarakuta mai suka ce abin da ya sa annabi ya faɗi haka saboda hajara uwar annabi a- a- a- asalinta ‘yan misir ce daga misir annabi ibrahim ya samu to dibi zumuntai fa manzan Allah san sallam ai asali daga tsatson annabi isma'il to shi ne sai yake faɗa masa habban shi cewa za ku ci nasara ga garin misira ka ci nasara ga wannan garin na misira to ina maku wasici game da cewa ku kyautata nan wannan garin domin akwai zumunci tsakanina da su Allah ka dubi nisan zumuncin tun daga annabi isma'il shi ko annabi isma'il baban shi annabi Ibra- ibrahim shine yazo misra wato an san kissai ya samu hajara a nan wurin amma manzon Allah yayi wasici ta ta musu saboda ɗan uwan shi ne shi sa malamai suka ce ko da mujarrada a ce kaga ɗan kabila ku ne shi kadai ya isa ka mutunta shi Allah a ce wanka ka fahimci wanka kabila shi shi kadai ya ishe ka a ce ka mutunta shi ka girmama shi ka rike zumunci te wallahi yanzu matasa galibi muna fama da wata matsala ni ina kuka da wannan matsala ina kuka da ita na cewa wato dangin mu yan uwan ba mu san su ba mu san su ba kuma duk wanda zai makan shi adalci in ya duba wallahi baban shi ya shi kulawa da da zumunci baban shi ya fi shi kula kenan abu ake yana ta tabarbarewa yana lalacewa zuwa ake ana yin gaba abin na lalace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana kwarai kan zumunci ya ba zumunci mahimmanci fiye da yadda kake tsammani hadisa yana nan cikin bukhari da muslim take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahimu mu'allaqatun bil arsh taqulu man wasalani wasalahum wa man qata'ani qata'ahu Allah yace zumunta tana makale a jikin tana cewa ya Allah duk wanda ya sada ni ka sadar da shi duk wanda ya yanke shi in kana neman alkhairori su yanke ma yanke zumunci kana neman Allah ya sada ka zuwa ga manuhohinka na alkhairi ko ma wani iri ne ka sadar da zumunci domin zumunta take magana ya Allah ka sada wanda ya sada ni ka yanke wanda ya yanke ni duk wanda ya yanke zumunci barewa da lalacewa da asara da yankewa al'amur bata a gare shi kuma yana cikin manya-manyan ababen da za su yanke mai wallahi ƙofa shiga ta yanke mai domin annabi ya ce laye da hulul jannata ƙatsi'un malamai suka ce ana nihin ƙatsi'un rahimin mai yanke zumunta ba ya shiga aljanna ana nihin aljanna ba a yi ta ba don mai yanke zumunta ya shiga ko babu kowa cinna inda ya kai mai yanke zumunta ne ba ka shiga to kuma ranar alkiyama idan ka zo baka shiga ina zaka in aka ce mutum dan wuta ne shi ko ta cika sai an tusa shi wanda suka masu abin ne yana da plus special tashi don haka wato ce zancen a ce kana yanke zumunta ka shiga aljanna annabi wannan zancen manzan sallallahu alaihi wa sallam in ji sahabin shi shirin al-ghifari radiyallahu anhu yake cewa ausani khalili sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'khudhani fillahi lawmatula'i ya ce masoyi na tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya mana wasici da abu biyu abu na farko ya mana wasiya kan zargin mai zargi ya kama ni game da Allah kuma da zancen Allah ne da bayanin yanda Allah yake so babu ruwanka da wane ya ji daɗi wane bai ji daɗi ba wane ya yi kumburi wane ya sace wane ya wane ya ki yarda oho la ta'khudhani fillahi lawmatu la'ib Abu Dharr yace manzon Allah ya mai wasiya cewa kan zargin mai zargi ya kama shi akan Allah biyu ya ce ya mani wasiya an asilar rahima wa in udbirtu cewa in sadar da zumunta ko da an kace mani zumunta in kunta ko da an bani baya ko da kana zuwa ana ɗaukar kama kwaɗaici sakare ba don yi haƙuri kan ne dan ne mace yahe ci gaba da yi ibada kake yi domin wanda yake ibada ba ya gajiya in a ce a wani lamari ne na duniya shine za ka yi zuciya to amma saboda lalacin zuciya yanzu za ka samu wani mutum ya iya faɗi a cikin jama'a wai ni wani wani ko a lahira ba wani hoton allah har dalu da shi kuma wai ɗan uwan shi ne na jini na zumunta to ka ina amfanin ka kana takama kai musulmi ne kana cewa ko a lahira ba ka fatan wai allah ya haɗa ka da wani wai kai saboda tsananin gwaninta da ƙwarewa da gogewa wajen iya kace zumunta to ka tabbatar da cewa in dai kai ka goge a wannan bangaren ba kai ba aljanna ka yi sallah haka zama sallau ba za ka shiga ba ka yi hajji haka ɗora ganin hajijiya da juwa babu wannan zancen in dai zamana kana yanke zumunta la ya da hulul jannata qati'un an gama as-sadiq al-masduq ya faɗi haka allazi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yan uwa musulmi wani sahabi da ake ce mashi uqbatu bin amir cikin sahabban annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa mani wasu maganganu guda uku maganganu masu tsada guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya man wasici game da cewa a aqiman harramaka ka ba wanda ya hana ka wanda ya hana ka ko to kai ka bashi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma uquba uquba yace wa a'afu amman zalamaka kuma ya ce ka yahe ma wanda ya zalimce ka sannan na uku shine ya yi umarni cewa in sadar da zumunta abdullahi ibn salam radiyallahu an sahabin annabi ne daga cikin manyan sahabbai shahararru sanannu to abin da yasa ya ƙara shahara ya zama sananne shi asalin shi ba yahudi yana cikin yahuda wanda suka zo da jimawa a madina saboda iliminsu ya nuna musu cewa wajen yankin madina za a turo annabin ƙarshe suka zo suka zauna suna jiran zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Salam yace ko da labari ya iso Madina cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya shigo in jafalan nasu qibalau yace mutane sai suka gabce wajejen shi kowa na tanhuwa wajen shi ya ce waƙila aka ɗora cewa ƙadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ƙadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ƙadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana cewa annabin Allah ya iso tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi annabin Allah ya iso a Madina annabin Allah ya iso ya ce faji'tu fin nas li'anzur sai na zo nima a cikin mutane domin in duba in gani na zo cikin ‘yan kallo don in gani falamma ta bayyantu wajahahu araftu anna wajahahu laisa bi wajihi kazzabin yace ina kallon huskan shi ko da muka yi ido hudu yace wallahi na gano cewa huskan shi ba huskan makaryata bace kasan akwai mutane masu kaihin basira Allah yana yin mutane ‘yan baiwa wanda kai tsaye saboda tsananin basira da Allah yake halittar mutane akwai wanda wallahi in ya kalli huskan ka ya kalli huskan wani yana iya gano akwai zumunci tsakaninku ko babu akwai waɗanda Allah ya ba su irin wannan basirar to shugabansu in ma akwai su nan wurin a yanzu wanda yake shugabansu cikin wannan al'umma shine Umar ibn al-Khattab shine wato shaykhul mutafarrisin wa imamul mutawassimin al-mulham mulham hadhihi to abdullahi ibn salamu ba jahili bane mai ilimi ne cikin yahudawa amma yace ina yin ido hudu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai na gano wannan fuskai wallahi ba fuskan makaryaci bace kenan kan ya samu babban mukaddima ta cewa zai gasganta shi yace kana awwal ma sami'tuhu yaqul ya zama harkon abun da naje faɗi abun na harko da naje yana faɗi a madina cewa yake ya ayyuhan nas afshi salam wa at'imu at'am wa silul arham wa sallu bil laili wan niyam tadkhulul jannata in ja abdullahi ibn salam yace abun na farko da naje cewa yake ya ayyuhan nas ya ku mutane afshi salam ku dora wa junanku sallama wa at'imu at'am ku dora ciyar da junanku abinci wasilul arham ku dora sadar da zumunci wa sallu bil laili wan nas ku dora yin sallah cikin dare lokacin da mutane ke kwana manzon Allah ya ce kai haka tadkhulul jannata bi salam sai ku shige aljanna cikin aminci wannan Abdullahi ibn Salam yace abun na farko da kunnan shi ya fara jin rahama ya faɗi a Madina wannan dan haka ɗan uwa ana nuna mini lokaci yayi amma na so in zano menene ma sadar da zumunta dan akwai wanda shi yanzu yana son ya zano amma bai sadar da zumunta ba to akwai abubuwan da malamai suka zana suka ce wannan shine sadarci in kana yin shi kana cikin masu sadar zumunci in kuma baka yi to baka cikin yan uwa musulmi akwai ababen da suke sanya suke taimakawa wajen mutum ya sadar da akwai kuma ababen da suke taimakawa wajen rugurguzar da zumunta duk bai bani dama ba zan rihe da hadisi na ƙarshe shine hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yace man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa lahu fi atharihi falyasil rahimahu riwayan Anas dan Malik ingantacce manzon Allah yace duk wanda zai ji dadin a ce Allah ya yalwata mai cikin arzikin shi ne akwai neman arziki idori to ina wanda Allah ya mai budi ya yalwata mai cikin arzikin shi na biyu wa yin fi asarihi kuma ya yi mai jinkiri a cikin ajalin shi malamai sun yi ta sharhi mai jinkirin ajali ƙarshe dai abin da ya inganci Allahu a'lam shine cewa Allah ya sa ma rayuwa albarka ko da shekara talatin kai sai ka yi alkhairorin da wanda ya ma bai irin su ba to duk wanda yake son Allah ya sanya ma rayuwar shi albarka yalwata mai cikin arziki ba zai rayu cikin kunci ba falli yasul rahimu manzon kawai ya sadar da zumuntar shi sadar da zumunta wannan tabbas ne annabi cewa yana zama sanadiyar yalwata arzikin mutum to me yasa mutane suke cikin kunci yanzu arzikin ko ma mutum ya same su bai da albarka domin saboda babu zumunci babu wani ma haushi yake ji dan akwai wanda wallahi dan uwan shi na zumunta in ya shigo gidan shi kallon shi sai dora mamaki wai wani kauni kaga kenan shi bai kauna ya ci gaba da zuwa wa akwai kan abin da ya kawo ka to Allah ya kiyaye Allah ta'ala ya arzuta mu da tsari haƙƙin zumunta abinda na Allah ta'ala ya amfane mu da shi kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu su kuma ya share su daga cikin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu